ya bawan zai wa Allah kana nufin cewa bawan ya ce da Allah i kaza wane ne Allah a waye Allah waye bawa aina da'awa ka fil hawa ina da'awar da kake ta soyayyar ya mu'anna ya kai abin gajiyarwa abin wahalarwa a da mun same ka mai haƙuri ne kai ga musibin ga jarrabar da muka haɗa ka da ita da mun ba ka fiye duk abin da kake buri idan bawa ya haƙuri bisa abin da Allah ya gama shi da shi na daga takalifu da musibai da musibu da sauran to ƙarshe abin da zai wayi gari ya samu shine duk abin da yake buri ma sai Allah ya bashi amma rashin haƙuri kan abin da Allah ya kaddara wa bawa shi ke sa bawa jefa kansa a cikin tashin hankali bai samu kome ba bai tsira ba bai samu kome ba bai sami yardar Allah ba a shi yasa bawa lalle ya kokari ya zamo ya suwantu da yadda da hukuncin Allah da ya zamo inda ya yadda da hukuncin Allah to a ƙarshe shine zai munna a ƙarshe shine zai munna ya ayyuhar rari bi ahkamina labudda an tahama da hukumar rera fawwar ilaina wafka mustasliman farratul uzma liman fawwara to wa iza hazallahu wa iza khadallahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذا هذا الله سنة يند الله يرئي ميثاق الذين أوتوا الكتاب alkawari akan waɗanda aka ba su littafi ayil ahada alaihim ya rike alkawari akan su fit taurati a cikin attaura a me aka rika alkawarin latubayyinunnahu wallahi lalle ne akan ku ku tsaya ku bayyana abin da yake cikin littafin nan linnasu ga mutane wala taktumuna kar ku koye shi ayil kitaba abin da yake cikin littafin nan kar ku ce za ku koye shi a qira'a ta kenan akwai kuma qira'a la yubayyinunnahu linnasu wala yaktumuna a filfilai ne wato a filan guda biyu ko da ya ko da ta fa na bazo amma a maimakon su aiki da wannan alkawari da Allah ya riga a kansu sai suka jefar da alkawarin ɗara hulmi saƙa suka jefar da alkawarin nan na Allah wara a zuhure bayan bayan su wannan kinayatun kinaya ne an adami tamassuki bihi daga cewa su dinnan ba su riko ba da alkawarin nan na Allah da anna man lam yatamassak bi shay'in domin duk wanda bai riko da abu ba walam atani bihi bai kula da shi ba da rahu alfazari sai a ce ai ya jefar da shi bayan bayansa ya ce ya jefar da wannan abun bayan bayansa a wara a zuhurin suka jefar da shi bayan bayansu ba washtaro bihi samanan kalila suka sai amfani ɗan kaɗan na duniya a maimakonsa aha zuhu suka riƙa badalahu musayar wannan alkawarin suka ɗirki amfani ɗan kaɗan minar duniya daga duniya min safalatihim daga na ƙasa da su biriyasatim da sa fuskar samun shugabancin su fil ilimi a ilimi a cewa abinda za su mora daga na ƙasa to ta wannan suke ba wato sai shi yasa ba sa tsayawa su sanar da na ƙasan ainin abinda Allah ya shar'anta a kansu akan haka aka zarge su akan haka aka zarge su fakata mu suka jin suka ringa boye abin da yake cikin littattafan nan da Allah ya saukar gare su wanda aka riƙe alkawari akan su cewa lallai su isar ga na ƙasa da su haufa fauti alayhim don tsoron kada wannan abin ya tsere a gare su don tsoron kada wannan abin ya tsere a gare su wannan magana ko da yake ana yi ne akan yahudu da nasara to amma ta jage zarta akan duk wani wanda yake da matsayi a addini ya san addinin Allah amma tsoron kan wani abu ya tsere masa na amfanin duniya ya ki tsayawa ya faɗa wa mutane gaskiyar yadda lamari yake a ki tsayawa a faɗa mutane gaskiyar yadda abu yake na addini don gudun kan wani abu ya tsere wa bawa ko misali ana tare da masu mulki wanda ba sa daidai amma kuma saboda a matsayinka na malami akwai wani abu da suke ma za su yi ma wani abu shi kenan sai ya zama duk abin da za su yi ba daidan ba ba za ka iya faɗa musu ba don gudun kar su daina ma kar su daina ma wannan ko ana zaune da wasu wanda Allah ya hore wani abu na duniya wanda ga abin da ake bukata su yi musamman a cikin abin da Allah ya hore musu to amma saboda kai suna ware ka sima sai zama baka san ka fito fili ka faɗa musu abin da yake wajibi a kansu ba don tsoron ka in ka faɗa su ce ai ba za su yi ma ba to shi ma duk mai yin haka ya shiga a cikin wannan ko cewa mutane ma ko da ba masu komai ba ne amma yau in ka fito ka faɗa musu gaskiya ba wanda aka fi ƙi ba wanda aka fi kwafa ba wanda aka fi ƙullata irinka shi ma wannan ya sa ka ce ba za ka faɗa musu gaskiya ba don gwamma ku zauna lafiya ku gaisa da juna ai sa rusu nama ya fi zama kana faɗa musu gaskiya suna kaucewa daga gare ka a'a gwamma kai musu rufa rufa in ya so suna faɗuwa suna gaishe ka ai ga malami alhali ka ɓoye gaskiya to duk mai yin haka dai ya shiga cikin wannan aya duk mai yin haka ya shiga a cikin narkon da ayan nan ta kunsa tunda koyaushe ana faɗa al'ibratu bi umumin lafzi la bi hususus sababi shine yace wa hadhihi al-aya wannan ayar wa in waradat ko da yake ta zo fil kuffari a cikin kafirai ne amma ta jage zatta bisa masu saban Allah a cikin mummunai wanda suke ɓoye gaskiya suke taimakon banna kuma ba sai lalle malami ba ko da kai da kake kake ganin kanka ai jahili ne amma ka san masalan wani shine mai gaskiya amma fa shi mai gaskiyan nan ba zai baka kwabo ba ba zai iya baka kwabo ba amma wani ka san bai da gaskiya amma kuma shine yake kula da kai shine koyaushe ya baka wannan ya baka wannan ya jaka nan ya jaka nan ka ki tsayawa ka taimakawa mai gaskiya dan shi ba za ka samu ko kwabo a wajensa ba amma ka taimakawa maras gaskiyan dan a wajensa ne za ka samu wannan ayar dai ta jage za a kan duk waɗannan shi yasa kamar wannan ayar ta ayyana akan kowa duk irin matsayinka ko kai malami ne ko kai jahili inda duk ka san gaskiya to ka tsaya ka goyi bayan ta ka a same ka dan gudun kan wani abu na duniya tsere ma kana a ce kana goyon bayan ƙarya a'a ka tsaya ka goyi bayan gaskiyar gaskiyar ta fi cancanta a ce an goyi bayan ta fiye da duk wani abu da za ka ga kai bara ka goyi bayan sa a ka tsaya ka goyi bayan gaskiya din a wacce rauni sama nan kalila suka sai amfani dan kaɗan da shi fa bisa ma wannan asiyan nasu ya munana abin da suke tsaye wannan musaya da suke musaya ce wanda yake tayi mun wala لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة ana yi ne da annabi ko duk wanda ya dace ma a ce an fuskance shi da magana a ya zamo allazina kenan shine maf'uli na farko a fala tasbanna min mafazati min al'azab shine matsayin maf'uli na nabi kenan in ko an karanta la yasbanna to allazina din maf'uli dan fa'ili shine fa'ili kar waɗanda suke munna bima atau da irin abin da suka aikata min irlalin nasu daga batar da mutane a sun fadar da mutane mutane sun bi su akan abin da ba daidai ba a su ringa munna da cewa yo ai gashi ma mutane da yawa duk suna tare da su a'a abin da kake kai gaskiya ne ko ba gaskiya ba inda akan gaskiya kake to ai ma kaka damu da bin mutane yau in ba wanda ya bi ka ma sai kai kaɗai amma ka tsaya akan gaskiya ka ci gaba da tsayawa akai a yanda ake faɗa yanda shehu usman dan fodo ya kawo a farkon ihya'u sunna littafin babba yake cewa wani malami yake cewa ka tsaya dan uwa ka dage kan gaskiya kada cewa masu binka masu tafiya tare da kai akan gaskiya din yan kaɗan ne haka din ya tayar ma da hankali ko kai kaɗai ne ko ya rage kai kaɗai ne akan gaskiyar ka ci gaba da gaskiyar ta haka kada abin da yake ba gaskiya ba ya yaudare ka ko ya sha kanka duk yawan wanda za su bi ka ko a wannan duk yawan wanda za su bi ka a wannan saboda halaka ce a ƙarshe haka za ku yi tarayya da kai da su a cikin azaba wanda ko cewa kun yi tarayya a azaban nan ba wata sanyawa ba ce gare ka walan yanfa kumul yawma izzalamtumu annakum fil azabi mushtarikuna yasa masu fatar da mutane dan cewa mutane da yawa sun bace yanda suke so to kada wannan ya sa fi farin ciki kada fi wannan ya sa fi farin ciki a ai akwai ranar da za su zo suna nadama wakacin da suka ɗau laifin batan su su kansu da kuma laifin batar da mutane dinnan da suka yi wato za su ɗau laifin su wala hamilunna auzarahum wa auzaran ma auzarihim bal yasaluna yawmal qiyamah to da sannu za su dau nauyin su za su dau wasu ma nauyin wanda suka bata wala yahmiluna asqalahum ne ko wala yahmiluna asqalahum wa asqalan ma asqalihim za su dauna nauye su da wasu nauye-nauyen tare da nasu ma na mutanen da suka bata wa yuhibbuna masu san an yi humadu cewa a ringa yaban su bi ma lam yaf'alu da abin da basu aikata ba masu san a ringa yi musu kirari cewa suna kan gaskiya ko yaushe ba abin da suke so sai dai a yi musu kirari cewa suna kan gaskiya a alhali ko ba su tsaya sun bi gaskiyar ba mina ta ba su kibi haƙi ba su tsaya sun yi riko da gaskiyar ba wahum azara lalin alhali suna kan bata to fala ya su bannan ko fala ta su bannan kada ka taba daukan su takido wato takidi ne mai mafazati cewa za su tsira bi makanin yanzu na fiye wato a waje da za su tsira a cikin samin al'azabi na daga azaba fi lahirati a lahira balon fi makanin yu'azzabu na fi suna wajen da za a ce musu azaba a ciki wa jahannam shine wutar jahannam shine wutar jahannam walahum azabun aliyam azaba mai radade ta tabbata a gare su mulim fiha wato mai raɗaɗe mai tsananin raɗaɗarwa a cikin wutar wato fa'ilu a nan mai ma'anar mufilu ne kamar na baitin abin ma'adikarim ne da yake cewa amin raihana tadda istami'u wato a sami'u nan mai ma'anar musmi'u ne mai jiyarwa wa maf'ula ya hasibu al'ula mafulan ya hasibu ta farko dalla alaihi ma mafulan saniyati mafulan na biyun ya shirar a kai wato shine da hum da kuma bi mafazati hum lamirin nan shine mafuli na farko na fala ya hasiban nahu mai mafazatin kuwa shine mafulin na biyu ala qira'ati tataniyati bisa qira'ar ya mai ya'ya a kasa walal fauqaniyati bisa kira'ar ta kuwa wala ta sibannan lazina wala ta sibannahum uzifa sani to an shafe na biyun na makulan shi ta hasiba din wato lazina shine makuli na farkon to amma an shafe makulin na biyu fakar kawai sai ya zamo kuma shi wannan bi mafazatin makulin ta hasiba na biyu na biyu ya shiryar akan makulin ta ta farko na biyu to wa hadhihi al-ayatu wannan aya tajurru bi zailiha ta jage zata alaman yakunu khabisal badin bisa wanda yake badinan sa mummuna ne zuciyarsa mummuna ce wai yuhibbu zinata zahiri amma koyaushe yake sanya akawa ta zahirinsa ya fi kowa iya shiga ta malamai ya fi kowa shiga masallaci ya fi kowa ɗaukan ƙur'ani ko ya fi kowa rike carbi amma zuciyar lalatacciya ce bai gyara zuciyar ba amma yana bayyana da mutane yana bayyana ga mutane a surar wanda yake na Allah to wannan ayar ta jage zatta a kansa ka an yuzhira ilima kamar ya ringa bayyana ilimi alhali ba ilimin ba ilimin wasalaha ya ringa bayyana gyaruwa alhali babu ya ringa bayyana tsoron Allah a zahiri tare da cewa a ɓoye batacce ne morilla mai batarwa ga bayan Allah wal iyazu billahi to wannan kai ya ɗauka zai tsira daga azaba kai ya taɓa ɗauka zai tsira daga azaba ko yaushe abin da ake bukata daga bawa ya zamo baɗininsa ma ya fi kyau fiye da zahirinsa ya zamo baɗininsa ya fi kyau fiye da zahirinsa da haka aka fi so ma daga ba akwai daga cikin magabata managarta waɗanda sukan yi wasu abubuwa ma wanda za a ga kamar sun fi matsayin wannan aka tambayi wani a cikin ya ake haka malam sai ce dan na fi son ya zamo baɗini na ya fi kyau daga zahiri na in ban wannan ba sai ya zamo na kyautata zahirin nawa to idan ya zamo baɗini na bai kai haka ba ko haka yake ne kenan aka yi ai kamata ya zamo koyaushe baɗinin bawa ya fi kyau fiye da zahirinsa Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu kyawawan zahirin da kyawawan baɗin ya zama baɗinin mu ya kyautu zahirin namu ma ya kyautu alhamdulillah akwai tambaya ne Mm. Yeah. Yeah. ai ba komai inda yana nufin cewa ai haka take ai ba wannan ba shine zihari ba yawa idan ya faɗa ne da nufin cewa kamancin na zahiri wannan ai ba shine zihari ba inda yake zihari inda yake ya faɗa da nufin cewa wato ta haramta gare shi kamar yadda waccan ta haramta gare shi to shine za a ce yayi zihari to to ai kamar an amsa ta a baya akwai inda yake fita ga makarantar ma yake wajiba akan ita mata zai zama wajiba a kanta zai zama wajibi ya bata in ya zama ba a samu wanda zai sanar da ita ba lamari ne na addini asali shi miji shi ake bukata ya sanar da matarsa duk abin da take bukata amma ya zama ba zai iya din ba ya zama in aka bata za ta yi aiki bisa jahilci to ai a sannan ya irtikabu a hafin rori kad wajaba shehu abdullahi dan fodiyo yana fada irtikabu a hafin rori kad wajaba yukaffiru jahal in za kana isyana fitar tata ta yi ya bayi zuwa saban Allah ko ya zama saban Allah ne amma zama da jahilci shi jahilci zai iya sa mutum ma ya aikata abin da yake kafirci bai sani ba an faɗa ko irtikabu a hafin rarraini wajibu walta kifil a haffa min rarraini wa hayyiran da daskiwa hazaini yadda mai maragin sau da yake faɗa ko akwai kuma inda yake ba haka ba ne shi yasa ko yaushe dai shi al'insanu faqihu nafsi bal insanu ala nafsihi basira eh kware kuwa ai duk wanda ya karya da gangan zai zamo ya masa kafara a haramun ne ai hubusi ne makabarta hubusi ce da ita da duk abin da ta tara da abin da yake ciki makabarta hubusi ne amma kamar 'ya'yan bishiyar da suke cikin makabarta to wannan an ce ai an ɗiba an amfani da su daidai ne kamar ciyawa mata cikin makabarta ita ma wannan ai ba wai hubusi ba ce ba za a ce hubusi ba ce amma duk abin da yake wato in an gusar da shi an rage darajar wajen sai zamo ba daidai ba ne shi yasa kamar itacen idan zama misalan barinsa zai zamo cutarwa ne to wannan dan an gusar da shi daidai ne sai dai haƙƙi idan an siyar a ce an sarrafa kuɗin a cikin abin da yake maslahan makabartar kamar gyara katangar makabartar ko kewayen makabartar ko abin da ya kama da haka haka rijiya ne ko wani abu illa ya kashi wanda ya jibinta don ya ɗauki abin da yake bai huce ladansa ba na al'ada a ciki ta wannan ba laifi ba ne amma dai ba ya ce kawai ya tsara ya siyar ba ai ba mai shi da abin da yake cikin makabarta ana ɗauka a matsayin hudu to samu matattarin alheru yana cikin sunayen manzo ma sallallahu alaihi wasallam usamu wanda yake duk wani alheri ya tara a jami'ul khairat mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir qala allah subhanahu wa ta'ala man subhanahu wa ta'ala ce walillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai din na Allah ne ay tasarrufu ayin tasarrufi fi ma fi samawati wa ma fil ardi a cikin duk abin da yake cikin samai da kuma duk abin da yake cikin kasai da anna zata samawati wal ardi domin su ainin samman da kasan la niza'a ba mai jayayya fi annahuma mamlukan lillah a cikin zaman wasu bayi ne na Allah halittar Allah ne Allah ne ya halice su kuma shi yake tafi da komai nasu shi yasa duk abin da yake cikin su ma ai mulkin Allah ne khaza'inul madari taskoki na ruwan sama wa rizqi da na arziki wanda bati da duk tsirrai dinna ga Allah wa gairiha da waninta shi yasa wadin ana neman ruwan sama a koma ga Allah subhanahu wataala ana neman arziki a koma ga Allah ana neman yabanya ta kyau noma ya kyau a koma ga Allah domin duk wannan mulkin Allah ne tabaraka wataala Allah subhanahu wataala ba shi da wani mai tarayya a game da su shi yake sarrafa komai nasu wallahi ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne bisa komai wa minhu ta'zibul kafirina yana cikin abin da Allah yake da iko akai ya azaba ga waɗanda suke kafirai wa in ja'ul mu'minina ya tsira kuma da waɗanda suke mu'minai Allah yana da iko akan ya azaba ga kafirai duk sanda ya nufa duk sanda ya nufa ya iya sauka musu da azaba tunda ko sun jawo azaba tunda sun butulce wa ni'imomin da Allah ya musu yana daga abin da Allah yake da iko akai kuma tsayar da mummunai da irin yadda lamarin musulmi ya rikice to Allah subhanahu wataala mai iko ne bisa ya fidda su daga wannan halin na rikicewar lamarin duk sanda ya nufa kifta ido sai ya fidda su duk daga wannan to
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب hakika la ayatin ayoyi masu yawa sun tabbata li ulil albabi amma fa ga masu hankali fi halka samawati a cikin halittar samai wal ardi da kasai wa ma fihima da abin da yake cikin sama da kasan min al ajaibi daga abubuwa masu ban mamaki daga abubuwa masu ban mamaki wa tilafil layl haka nan kuma akwai ayoyi a cikin irin yanda dare da rana suke sabawa bil maji'i waz zahabi wannan yazo wannan ya tafi wa ziyaratu wan nuqsani wannan ya dadu wannan ya tawaya duk wannan ya isa aya ga masu hankali sababu nuzuliha sababin saukar wannan cewa kafiran maka sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya dadu wannan ya tawaya duk wannan ya isa aya ga masu hankali sababu nuzuliha sababin saukar wannan cewa kafiran maka sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ka kawo mana aya da za ta shiryar bisa cewa allah makaɗaici ne sai ubangiji ya faɗa yana mai musu raddi inda fi halki samawa tuwalar wa tilafi laili wannan heri la ayatin hakika akwai ayoyi ga ma'abuta hankula a cikin halittar samai da ƙasai yadda aka tsara sama aka yi ta ba wani al'amudi ba abin da ya kare ta amma kuma gashi ba faɗowa take ba aka kawata ta da taurari aka kawata ta da wato hasken taurari sannan yadda aka yi ƙasa aka tabbatar da ita da duwar wasu aka tsara rayuwar ɗan adam a kai ya zama ta dace da rayuwar ɗan adam to duk wannan ya isa dilala ce shiryarwa ala kudarci ta'ala bisa ikon tabaraka wa ta'ala bisa ikon ubangiji tabaraka wa ta'ala da ulil albab a gama abuta hankula a dabarani da ibn abu hatim sun da hadisi daga ablan abbas yace qurayshawa wato ƙuraishawa sun je wajen yahudawa suka ce annabinku annabi musa wai da me ya zo muku ne annabinku annabi musa da me ya zo muku na daga ayoyi suka ce ya zo da sanda ya zo da hannu mai haske sai kuma ƙuraishawa suka je wajen nasara suka ce ya lamarin isa yake a cikinku da sara suka ce da su aishi annabi isa yakan warkar da wanda aka haifa makaho da mai albaras kuma yana raya matattu shine sai ƙurashawa suka koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce da shi abinda muke so inda ya kai allah ne ya aiko ka to ka roƙa mana allah ya mai mana da dutsen safa zinari sai aka saukar da wannan ayar inna fi halki samawati wal ardi wa hatilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ai ayar da take cikin halittar samai da kasai ya fi daga mai da dutsen safa ya zamo zinari da an mai musu da dutsen safar zinari suka je yin imani to da shi kenan sun cancanci azaba da sai zama tun sannan an tumbike su to allazina الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار can da ya ce wa ma fi hima min al'ajaibi muhashi ya ce ai kan nujumi kamar taurari wa shamsu wal kamari da rana da wata inda aka sa ranan nan aka ɗeba mata inda take tafiya bayan da za a yi a ce ta fita daga inda aka ɗeba mata ta tafiya wa shamsu ta jirili mustaqarrin laha ya inda aka aka ɗeba mata nan take tafiya haka nan bayan da za a yi a ce rana ta cimma wata ko wata ta cimma rana la shamsu yan bagi laha an turrikal kamara walal lailu sabiqun nahara ba za a ce ga wata yana sama a ce kuma ai ga rana ta fito ta fito da ragowar dare ina sai lokacin fitowar ta dinnan yayi sannan take fitowa haka nan shi wata eh, haka to wal, wal kamari da ra- wata was sahabi da kuma gizagizai yanda ake fara da gizagizai da yanda suke zub da ruwa ah, dangane da sammai dangane da sammai da kuma koguna da duwarwatsu da kuma tsirrai da dabbobi iri daban-daban dabbobi iri daban-daban tun daga tsuntsaye har zuwa sauran nau'o'i na na dabbobi daban-daban bin nisbati lil ardi dangane da ita kasa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ashe yanzu su mutane ba su tsaya sun yi duba bane zuwa sama da ta nan a burbushin su ya ak- ubangiji ya halicce ta ya ya kawata ta gashi ba ke cewa gare ta ba inda za a ce ta ke ce ga ƙasa an miƙa ta an jefa duwar wasu tabbatattu a cikinta ta mun tsirar a cikinta daga dukkan nau'i wanda yake mai ƙayatarwa ba irin abu ba irin tsirin da zai ƙayatar da ba a tsirar da shi a kan ƙasan nan ba wa bil jumlati a gaba ɗaya dai ayyan da abul tahiya ne yake faɗa fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid kome akwai aya ta ubangiji a cikinsa wadda ayan nan take nuna cewa lalle ubangiji makaɗaici ne kome na halittar allah yana ɗauke da aya wadda take shiryarwa zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala shi yasa masana allah suke cewa mai hankali shine wanda duk sanda ya duba halittar allah sai ya zamo duban halittar ya mai da shi da gano allah da fahimta cewa akwai allah wanda yake tsaye da wannan halittar amma wanda yake kuma bai amfana da halittar nan ba shine wanda shi in ya duba halittar iyaka duban nasa halitta baya iya daga duba ya kai ga tunani akan to waye halitta halitta ce kawai take birge shi sai sai da tunaninsa iyaka halitta to wannan shine ya asara duba ga halitta ma ubinat lakal awalam il awalibu illa litaraha bi aini man la yaraha tarka na haruki ya mallai sayar ra halatan duna an yara maulaha ma ubina lakal awalim halittar nan da aka bayyana ta gare ka ba wai an bayyana ta bane dan ta zamo ita ce ta tsone ma ido ya zamo tunanin ka iyaka ita a illa litaraha sai ko dan ka samu ka dube ta ne bi aini mallara da idanun wanda baya ganin ta idanun wanda wato ba ta ita yake ba ta mahalicin ta yake shi yasa farka anha ko yaushe dubanka ya daukaka daga halittar eh, ruƙiyya irin ɗaukakar mallaisar rahalata wanda bai yadda da wani matsayi dole an yara maulaha ba tare da ya ga waye yake tafi da wannan matsayin ba da halitta ya zama tunaninka waye ke tafi da halitta waye halittar nan to Allah zina sukurun Allah su waye masu hankali su ne masu ambatan Allah hakikar hankali a cikin bawaye mai da lamarinsa ga Allah ya zama mai ambatan Allah ne koyaushe ambatan Allah shine babban abinci na rawukan wanda suke rayayyu Ah, shi yasa wanda yake da rai rayayye sai zama ba shi da kwanciyar hankali in ba ya ambaci Allah ba Ah, shi yasa kuma wato ah, ake fada cewa ah, ah, ah, zikir ilahi zam kudita da zikirhi fihi alqulubu tadibu wal arwabu kalizinci ambatan Allah Allah ya ganar da kai Allah shirya da kai ga ambatan nasa domin da ambatan nan ne zukata take samun daɗi haka nan rawuka ma take samun daɗi Ah, kuma masana Allah suke cewa ai duk wanda ya ce ma yana son ya samu sanin Allah ba tare da ya lizinci ambatan Allah ba ai ba inda za shi bayan da za a iya samu fata mai gairi zikiri lan tanalo ahlu dara'iki jami'an qalu shi yasa masu hankali na hakika su ne masu ambatan Allah ambatan nasu ko ga Allah kiyama da halin suna tsaye wa qu'udan da kuma halin suna zaune ba wai sun bar ambatan ga wani hali ba a su ambatan nasu ga Allah ya zamo ya hada dukkan halayensu a duk halin da suke za su ambaci Allah da suna tsaye da suna zaune wa ala junubim da suna kwance ma akan hakurkuransu murtajina suna kwance ai fi kulli hali a ai a kowane hali a kowane hali suna ambatan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo a hadisi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah a dukkan halayensa ba halin da ba ambatan Allah wa an ibn abbas ya ruwaito daga abdullahi ibn abbas yusalluna kazalika wani lokacin sai su sallah daga tsaye wani lokacin in ta kama sai su sallah daga zaune in ma ya zamo sai daga kwance ne za su yi sallar to haka dai suke sallah ita sallah ba ta saraya daga mutum matukar da yana cikin hankalinsa ko da bai sami ikon zama ba to yayi ta daga kwancen in bai sami ikon komai ba ma a cikin ayyukan sallah sai zaran niyya amma dai zai iya niyya to ya niyyar kawai ya sallar a haka a shi yasa ita sallah ba ta saraya daga mutum matukar yana cikin hankalinsa yanda ya sauƙaƙa gare shi sai ya zo da ita haka in ya sauƙaƙa gare shi ya zo da ita daga tsayaya ya tsayuwa ya ruku'u ya sujada sai ya haka in kuma ya sauƙaƙa ne gare shi ya yi ta daga zaune to yi ta daga zaunen in ma daga zaunen ba ta samu ba to yi ta dai a kwancen ma domin ubangiji ya faɗa ma ji alalaikum fi dini min haris la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dorawa rai sai abin da take da iko a kai shi yasa a bar wasa da sallah sallah ba san da za ta sare daga kan musulmi matukar da yana cikin hankalinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karshen abin da ya wasiya da shi kenan karshen abin da ya wasiya kenan kafin wafatinsa as-salata wa ma malakat aymanu yanda maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake fada wa ausa biha inda al-uruj muwakkidan fa fiha yanalu al-abdu kull taqaddum manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wasiya da sallah cewa a kula da sallah yayin komawarsa ga Allah karshen abin da ya fada as-salata wa ma malakat aymanu a cikin sallar nan ne mutum yake samun duk wani gaba ci gaba duk wani ci gaba yana cikin sallah wanda duk ya wasa da sallah to alama cewa komai nasa baya a hakika duk abin da yake nasa to baya to wai tafakkaruna suke yin tunani fi halki samawati da cikin halittar samai wal ardi da kasai li yastadillu bihi dan su kafa hujja da haka su kafa dalili da haka ala qurrati sani ihman bisa ikon ubangijin da ya halicci samman da kasan wattisafihi bil kamalati da kuma sufantuwarsa da dukkan sufofi na cika Allah subhanahu wata'ala ya sufantu da duk wata sufa ta cika fatafakuru yin tunani murisul lil ilmi wal ma'rifati yana gadar da sani da ganewa masanin Allah shine Abdul Hasan Shazali yace bayan zarra daga ayyukan zukata yafi daga nauyin duwar wasu daga ayyukan jikuna aikin jiki mutum aiki na zuci wato zuciya ta tsaya ce tunani a cikin lamarin Allah to yafi ibada da bawa zai yi da gaɓoɓinsa ninkin ninki illa iyaka wannan ibada ta gabobin tana nan duk irin tunanin bawa game da Allah subhanahu wata'ala ko game da sofin Allah ba a ce ya bar wa'annan ayyukan na gabobin ba in ya bar ayyukan na gabobin kuma to ya halaka ya halaka dole ne a tsaya da ayyukan na gabobin duk abin da ake nema daga mutum ya zo da shi da gabobinsa to wajibi ne ya zo da amma kuma ya gane babban abin da ake bukata shine ya zamo yana tunani a janibin ubangiji subhanahu wata'ala wanda shine hururi ake faɗa cewa idan yi aikin ma ba a samu hururi ba to aikin nasa sai ya zamo gawa ce gawa ce ba ta da rai aikin duk da bawa zai na ibada alhali baya tunanin Allah baya dubon kusacin Allah gare shi cewa Allah ya fi kome kusa da shi to na ibada tasa sai ta zama gawa ce ba ta da rai innal hurura huwa ruhul amali da gairi ma ta ƙulu la tashtagile samun hururi a duk wani aiki shine rai na wannan aikin sallah an ba hururi gawa ce haka nan duk abin da ma zawa zai na ibada rabbana suna cewa ya ƙuluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma halakta haza lalle baka halitta wannan ba badilan baka tsanci hazan halka wannan halittar ba badilan dan wasa a basa dan wasa bal dalilan ka halitta shi ne halin kasancewarsa mai shiryarwa ala kamali kudratika bisa cikar ikonka a wato wato ho isharatu wannan nuni ne lisamaratil fikiri ga amfanin tunanin amfanin tunanin shine a kai ga sanin ikon Allah fasamaratul fikiri amfanin tunanin nan al-istidlal shine a kafa hujja wal ma'rifatu billahi a san Allah subhanahu wata'ala a san Allah subhanahu wata'ala haƙƙi subhanak sarki ya tabbata gare ka in tanzih halaka kai na tsarkake ka tsarkakewa anil abas daga a ce za ka yi wani abu na wasa wato in bawa ya ce subhanaka da bakinsa to ya kamata kuma ya zamo dukkan gaɓoɓinsa suna gaskata shi a haka kada bawa yana keta tsarin Allah ga yanda Allah ya ce ayi amma shi ba haka yake ba sannan kuma ya tashi yana ta subhanaka subhanaka ko subhana rabbil azim ko subhana rabbil ala a sannan a gaskiya bai ce subhanaka din ba ko bai ce subhana rabbil azim din ba saboda wanda yace subhanallahi ko ce subhana rabbil azim shine wanda yake hango cewa Allah ya huce a ce an saba masa a cikin mulkinsa duk inda bawa ko yake mulkin Allah ne shi kansa mulkin Allah ne shi yasa ashe ba daidai bane ya aikata danyen aiki wanda Allah ya hane shi daga aikatawa ko ya bar aikin da Allah ya umarce shi to zamo yana yin haka wato yana yana kula da zuwa da duk abin da Allah ya dora masa cewa ana bukatar ya zo da shi yana nisanta duk abin da Allah ya umarce shi ya nisa ya nisanta to wannan shine in yace subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal ala zai zamo fadar tasa ta samu mahalli amma ba wanda yana cewa Allah ya fi karfin a ce za a saba masa a mulkinsa ba amma kuma gashi shi yana saba wa Allah kaga wannan ya zamo kamar yana dora wa kansa ma hujja ne yana ƙara dora hujja ne akan kansa ka ce Allah ya fi karfin a saba masa a mulkinsa amma kuma gashi kana ta saba masa ya kenan aka ya aka ya haka shi yasa inda kace subhanallahi to ka gane fa abin da ka faɗa ka faɗa cewa Allah ya huce a ce za a saba masa a cikin mulkinsa mutum yana son ya saba wa Allah to ya tafi wani waje can inda ba mulkin Allah ba akwai inda zai je ko a ce ba mulkin Allah bane ai babu wa hal ya nuful insanu min mulki rabbihi fa ya haruja min arin lahu wa sama'i faƙina azaban nar shi yasa muna roƙonka ya ubangiji ka kiyaye mu wato daga azabar wuta wato baka halitta halittar nan taka ba wato ta fuskar wasa wa hazil halu wannan halin la gana anha wato wannan kamar baɗilan ɗin hali ne da yake dole sai an ambace shi akwai